أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna 21 ga watan shida ko jimadil akhira hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 444 wanda ya daidai da sha uku ga watan daya miladiya na da 2023 sati da ya gabata muna cikin bayanin fadan malam da ya ce rawar imamu ahmad murwaifi kala kala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaifi la'alla alhayata satatulu bika فأخبر الناس أن من عقد لحية أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم بيان wannan hadisi ya gabata muna kan gabal fadar malam da yace qala al-khattabi rahimahullah na'am kan babin nan muka da sati da ya gabata domin idan shi ya akwai sauran gabar da bamu ida ba akwai sauran gabar قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين مدوب الشاهنة دليل أربعين ترى ودى إمام الخطابي رحمه الله قال أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين game da hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi akan kulle gemu ana fassara shi ta fuska guda biyu ahaduhuma ɗayan fuskar ma kanu ya fa'alunahu fil harb abinda suke aikata shi a lokacin yaƙi kanu ya kiduna lihahum sun kasance suna kulle gemunsu wa zalika min zai badal a'ajimi wannan kuma na daga ƙawa ta wasu shashen wanda ba larabawa ba su ake cewa a'ajim yaftunaha wa yaqidunaha za su warware ta su shace ta sannan kuma su kulle ta qala abu sa'adat abu sa'adat yace takabburan wa ujuban suna yin wannan ne saboda girman kai da jiji da kai saniyahuma anna ma'anahu mu'alajata sha'ri li yata'aqqada wa yataja'ada ma'ana ta biyu ko munuha ta biyu shine gyara wannan gashi na gemu domin ya kulle kuma ya tattare ya yi kalaulayewa kamar yadda gashi idan ya yi tsawo ya lankwasa ya laulaye haka wa zalika min fili ahli ta'anif kuma wannan aiki ne irin na 'yan daudu wanda suke nema su zama ɗin daudu daudauce idan sai zaman to kowanne daga cikin ma'anar wannan guda biyu shari'a ba ta yarda da shi ba mutum ya ɗar mai gemun shi saboda girman kai da jiji da kai ko kuma kamanciciniya da mata kala abu zur'a bin al-iraqi abu zur'a da iraqi ke cewa wa aula hamluhu ala hadhihi ala aqd al-lihya fi as-salah yace mafi cancanta shine a dauki wannan ma'ana a bisa hanin da aka yi na kulle gemu a cikin sallah kama dallata alaihi riwayatu Muhammad bin Rabi' kama yanda riwaya ta Muhammad dan Rabi' ta yi nuni wa fihi anna man aqada lihiyatahu fi as-salah kuma a cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kulle gemun shi a cikin sallah malam yayi taliki karkashin wannan qala fi qurratul uyun qultu malam yace wa yushbihu hadha ma yaf'aluhu kathirun min tafli atraf athiyab ash-sharibi fayatruku atrafahu lidhalik wa hiya ba'dahu shine yace na daga kama da wannan kulle gemu abinda wasu daiwa daga cikin mutane suke yi na sharce gehen gashin baki a sharif fayutrak atrafuhu kuma a bar gehen shi le zalika da wannan wahiya wahiya ba'dahu kuma shashin shi ne ba dukan shi ba wa fi hadith zaid bin arqam qala ya zo a cikin hadisin zaid bin arqam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin tsakar tabbata gare shi ce mallam ya khudh min sharibihi falaysa minna duk wanda bai dauki wani abu ba na gashin bakin shi to baya daga cikin mu ina gashin baki ba a barin shi yayi muzu muzu har yayi kamurdewa ana jin shi haka nan kamar arna yanda arna suke ana son gashin baki ya zama to ana saisaye shi ana rage shi wannan shine sunna game da gashin baki قال أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح وفي الصحيح يازو أتكن صحيح البخاري مزال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين كساب أوا مشركي احفو الشوارب كداسي كرجي gashin baki wa afullaha liha kuma ku yawaita ku bar gemu ya zamanto ya yadu ya yawaita ya yi tsawo wa zalika yadullu ala alwujub mala yace kuma wannan umarni na nuni akan wajibci bai dace ba a samu musulmi ya kai matsayin balagagge ya katse gemu duk lokacin da wani gashi ya huto a haɓa shi kaga ya bi shi ya sassabe ya katse da ƙarhi so ake a zama saurayi shi kuma Allah maɗaukaki ya yi wa kowa yanayin da zai kasance duk yadda ka katse gemun ka in tsoho ne tsoho ne kuma bal subhanallah wani lokaci wanda ya katse gemun shi sai kaga kawai kamar mace ki ya sha bamban da wanda zaka gan shi masha Allah da gemu wanda ya taho da ka gan shi kaga maza maza amma idan kaga mutum babu gemu to abun babu kyau eh Allah madaukaki da hikimar shi sai bambanta kowanne da alama mata suna da alama ta matantakar su maza Allah madaukaki ya musu alama ta zama mazaje kuma ko a lokacin jahiliya gemu iya da matsayi ba wai a cikin musulunci ba wanda musulunci ya tabbatar da hakan to amma yanzu saboda jahilci da rashin sanin menene shari'a ta yi tanadi zaka yi mutum ya ce kai dan karamin mutum yaushe aka aihe ka da zaka bar gemu shi ko wani umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce auful liha ku sabawa Yahudawa ku yi zamanto ku sabawa Yahudawa sun kasance suna barin gashin baki su aske gemu ko kuma ku aske gashin baki ku bar gemu nam qala falaysa man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna kamar can wancan ruwaya ce khaliful mushriki ihfu shawarib wa'fu liha wa dhalika yadullu ala alwujub وذكر بن حزم الإجماع محمد بن حزم الظاهري ya ambata cewa wannan haduwa ce ta ra'ayin dukkan malaman musulunci kan rashin harabi a a datse gashin baki a yada a raye gemu annahu ala ala annahu fardun fa yata'ayyana an-nahy an zalik sai zamanto katse shi ya zamanto an yi hani akan hakan qala qultu mala yace wa hadhihi riwayatu la tadullu ala takhsisihi fi as-salah mala yace wannan riwaya battano ne a bisa keɓantar da kulle gemu a cikin sallah kawai bal tadullu ala annahu fa'alahu fi salati fi'luhu fi salati ashad min fi'lihi kharijiha na nuni akan cewa aikata wannan kulle gemu a cikin sallah to shine yahi tsanani game da hani da wajen sallah wanda ba sallah ba qauluhu aw taqallada watran fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ko da wanda ya kulla tsirkiya a wuyan shi ko a wuyan dokin shi ja'alahu qiladatan ya sanya abun wuya fi unukihi a wuyan shi aw unuki dabbatihi ko kuma a wuyan dabbar shi wa fi riwayati Muhammad bin Rabi aw taqallada watran sai kawo wa taghyiri can ta taqallada taqallada watran nan ma sai kawo aw taqallada watran yuridu tamimatan iya nihin nan laya fa idza kana hadha faman taqallada watran fa idza kana hadha fi man taqallada watran idan wannan ya zo ne wannan hani game da wanda ya darma ko ya rataye wani tsirkiya a wuya fa kaifa biman ta'allaka bil amwat to ina ga wanda ya dan horu ya ratayu da mamata wanda sun rage sun bar duniya wasa lahum qada alhajat ya roke su biyan bukatu wa tafrijil kurbat ya neme ya roke su kwaran yadda abeban da suka zamanto bala'ai ne da bakan ciki wa ma yatarattabu ala zalika min alibada da abin da zai biyo baya akan wannan na bauta wadda ta zamanto haƙƙi ne na Allah aka ba wani allati la yastahiquha illa rabbul ard was samawat wanda ba wanda ya cancance ta sai ubangijin ƙasa da sammai allazi jaa an-nahyu anhu wanda hani yazo daga gare shi Allah madaukaki wa taghlizuhu da kabrarawa da yayi game da hani irin wannan abu fil ayatil muhkamat a cikin ayoyi wanda suka zamanto ba a shahi hukuncin su ba قوله فداش ديتي أو استنجى برجيع برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه ودما زال صلى الله عليه وسلم يتي كو wanda ya katse kazanta ya yanke kazanta fitsari ne ko bayan gari bi raji'i dabbatin da kashin dabba aw azmin ko kuma kashi fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa Muhammad wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata gare shi bari'un min ya kubuta da gare shi ku duba ƴan uwa wannan lafazi ba ƙarami bane ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubuta daga mutum ba shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam abu mai girma ne ba ƙarami ba qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah yace ai bari'un min fi'li manzo sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga aikin shi malam ya ce wa hada khilafu zahir wannan tafsiri na imamun nawawi a nan ya sabawa zahirin abinda hadisi ya bayani a kan shi wa nawawi kathiran imamun nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce so tari ma ya ta'awwalul ahaditha bi sarfiha an zahiriha so tari iya fassara ta hadisai ya karkatar da ita daga abin da yake zahiri fa yaghfirullahu ta'ala la Allah madaukaki ya bai gafara mun kuma su tari zai kasance ba wai da gangan bane abinda fahimta shi ce ta tayi akai bal huwa bari'un min al-fa'ili wa fi'li yace abinda yake takameme shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga wanda ya aikata wannan irin abu kuma da aikin kan shi gaba ɗaya wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya dangana wannan hadisi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tastanju bil warth kadda ku yi istinja'i da kashin dabbobi walal izam ko kuma kashi fa innahu zadu ikhwanikum min aljin domin guzurin yan uwanku ne musulmi na aljannu su ne abincinsu isa lokacin da mutum zai ci abinci ya yadda kashi ya yi basmala bismillahi to dai wannan Allah da hikimar shi zai lullubar da wannan kashi da nama aljannu musulmi su ci kuma an haramtawa shaidannai wanda ba musulmi ba cin shi da wannan basmala da mutum ya yi wa alaihi la yujzi ulistinja bihima la yujzi ulistinja bihima akan wannan hukunci ne idan ko da mutum ya yi istinja'i da bayan garin dabbobi ko kuma kashi to wannan baya wadatar da shi da cewa ba zai awaitar da ruwa ba dole sai ya sake amfani da ruwa ko kuma da wani abin da ake istinjaye da shi kama huwa zahirun mazhab ahmad kama yadda ya zamanto karar zahiri ne na mazhabin imam ahmad rahimahullah lima rawa bin khuzaima daga abin da imam ibn khuzaima ya rawaito wadara kutuni da imam wadara kutuni an abi huraira daga abdurrahman bin sakhar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace annabi wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi naha an yustanja bi azmin aw rawfi zo sallallahu alaihi wasallama yayi hadi game da mutun ya yanke kazanta da kashi ko kuma da bayan gari na dabobi wa qala innahuma la yutahhiran domin su ba sa tsarkakewa kuma la'alla wani ya ce to ina bambancin a sa dutse da ya zama to kashi ba zai hudda kazanta ba ko bayan gari wannan al'amari tambaya ba naka ba ne shari'a Allah da manzo su suke shari'antar da abin da ya zamanto shari'a ne ba al'amari ba ne ba na ra'ayi kuma banda haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga dalilin da ya faɗi abinci ne na abukan na ƴan uwanmu aljannu musulmi قال المصنف رحمه الله تعالى malam wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi wa an sa'id bin jubair قال من قطع تميمة من إنسان وانا شيني مكي مالي من قطع تميمة من إنسان كان عدلي رقبة يتدكا واندا يينكي وا واني لا يشكو كم بنش to sakamakon shi ladan shi kamar ya ɗiyautar da bawa ne gane ko ladan da za a bashi kaga wata laya a kafar ɗanka ko wuyan ɗanka ko matarka ko abin da ya kama da haka wanda kake da iko a kan shi ka yanke ka yadda to wannan ladan da za a baka kama an ka ɗiyautar da ladan da ka ɗiyautar da bawa rawahu waki wannan hadisi imamu waki ya rawaito shi a share malam ya ce haza inda ahlil ilm wannan wajen ma'abuta ilimi lahu hukumun rafi'i hadisin nan iya da hukuncin cewa an dangana shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna mithla zalik la yuqalu bir ra'yi domin kwatamci irin wannan magana ba a hadinta da ra'ayi kuma akwai al'amari wanda ya zamanto na nau'i na hukunci wanda ya zamanto da alama akwai gaibi a cikin shi wa yakunu hadha mursalan sai zamanto wannan hadisi mursal ne li'anna sa'idan tabi'i tabi'iyun domin إمام سعيد تابعيني وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك كما أتكلم وانا حديثي أكوي فللاتا ينكي كمبوكو لايو دومن شركاني فللاتا وانا ما لن يأي تعليقي قالوا في قرة العيون فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم أبسا وانا نيزمون تواجبيني متنيا يهني أي هني جمدا راتي لايو والترغيب في قطعها كما أكوي قدي تسوى دا ينكيتا وأن ذلك مما يجب كما أن أيكنا دقا أبن دي زمن تواجبين وفيه مع ما تقدم أنه شرك كما دا تارد وأن دا أبن دي قباتا تشوى شركة دي وبيان حال السلفي رضي الله عنه رحمهم الله من تعظيم الشرك قليله وكثيره wa nahyi an kuma bayan abin da ya gabata hallau na bayanin halin magabata sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya na al'amarin girmamar da al'amari na shirka ƙarami ne kaɗan ne ko yawa ne kuma game da hani da shi falamma shtaddat gurbatul islam lokacin da bakunta ta musulunci ta yi tsanani yanzu da zaka da zaran ka riko da musuluncin mazan jiya to za a yi ka tuhumaka ko a ce ɗan tsatsauran ra'ayi ne ko ɗan sabon addini ne ko dai abubuwa dai ga sunan dai kama da abin da ya kama da sai zamanto duk wanda zai riko da abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama to zai zamanto kamar bako abin kallo abin da za a yi ka nuna shi da yatsu kala lokacin da bakuntan musulunci ta yi tsanani mutane suna ganin sabon abu ne fi awakhiri hadhihi al-umma a ƙarshen wannan al'umma صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات sai zamanto musu da irin wannan abubuwa da abin da ya yi shi girma sai zamanto yanzu ya zamanto shi ne ma abai banki wanda abin ba a so a yi magana a kan shi hatta inda manyan tasubi ilal ilm har sai an kai ga wanda yake danganuwa da ilimi wanda za a ce mai ilimi ne kama la yakhfa kama yanda al'amarin da baya boyuwa qala wa waki' waki'in nan huwa ibn jarrah waki' dan jarrah min waki' al-kufi daga waki' bin waki' al-kufi daga waki' dan ku dan waki' al-kufi thiqatun mutune wanda ya zamanto adali ne mahir mahar da cikakken mai cikakken harda imam shugaba ne a cikin ilimi sahibu tasanif ma'abucin littattafan da ya wallafa kuma sananne ne minha aljami' na daga cikin littattafan da ya wallafa aljami' wa ghayruhu da wannan shi rawa anhu al-imam ahmad imam ahmad ya rawaito daga wannan kidan na daga cikin malaman imam ahmad bin hanbal rahimahumullah wa tabaqatuhu wa ahmad wa tabaqatuhu da wanda suke tsani guda da imam ahmad mata sanata saba'in wa tis'in ya rasu hijira tana da shekara saba'in da bakwai wa mi'a da ɗari da saba'in da bakwai قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن ابن عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها كلها من القرآن وغير القرآن أنسى مونا مغنى إبراهيم النخعي قال يتي كانوا abokan shi sun kasance wanda suke tare da shi ya karhuna tama'im suna kyaman layu kullaha dukkanta kowace iri ce min alqur'ani daga alqur'ani ne wa ghairi wa ghairi alqur'an da abin da ya zama to ba daga alqur'ani ba daga alqur'ani mun ga sababi sababa so tari dai idan mutun yayi laya da wata aya ta alqur'ani akwai nau'i na ihana na bujuro da ƙur'ani a wuraren da bai dace ba a bujuro da shi misali shiga ban ɗaki ko kuma wani yanayi da mutum zai kasance a cikin shi kuma da wuya a kiyaye wannan musamman ma a wajen yara ko don lokaci ba sa rabuwa da najasa shi ma haka mutum ya da laya shi ta alƙur'ani a aljihu da wuya zai ce in zai shiga ban ɗaki bari ya hudda shi ko nau'i ne na magana Allah maɗaukaki ɗaya kenan na biyu su tari layun nan wanda aka rubuta da ayoyin ƙur'ani a jirkice suke akwai yasu mai dabebe mai dabaya dabaya akwai mai tarnaki akwai mai sarka akwai duk wani abu wanda za a zo a yi in hakuri ne ko mim ne za a zo a rubuta sunayen mutane ko sunayen aljannu kaga wannan an bujiro da har canza alƙur'ani mai girma ba alƙur'ani ya huta daga yanayin abin da Allah maɗaukaki ya sabkar da shi an cakuda shi da abiban da bai dace ba a cakuda shi to sai zamanto wannan sababi malamai suka haramtar da wannan abu na uku manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi ba abin da ya karanta shine addu'a duk abin da zai same ka a musulunci akwai abiban da za ka yi na addu'a in neman kan giya ne akwai azkar wanda za ka yi Allah madaukaki ya kare ka wannan haka shi kuma abin da ya shahi wanda kuma ba na alkur'ani ba mun ga shi ma idan ya zamanto akwai nau'i na shirka to wannan qat'an sai zamanto haramun ne bai dace a aikata ba qala ibrahim huwa al-imam ibrahim bin yazid an-nakhai ibrahim kinnan shine imam babban shugaba malami ibrahim bin yazid an-nakhai ibrahim dan yazid an-nakhai al-kufi mutumin kufa yukanna aba imran ana mai alkunya da baban imran thiqatun mutum ne wanda ya zamanto adali mahardaci min kibari fuqaha na daga cikin manyan-manyan malaman fiqh qala al-mizzi imam mizzi yace dakhala ala aisha ibrahim nakhai ya shiga wajen aisha radiyallahu anha ummul mu'minin wa lam yathbut lahu sama'un sai dai bai tabbata ba sauraron hadisi daga gare daga aisha game da shi bai tabbata ba mata sanata 96 ya rasu hijira tana da 96 walahu 50 sana iya da shekara 50 da rayuwa au nahuha ko kuma nahuha ko kuma abin da ya kama da haka qauluhu kanu yakrahuna at-tama'im fada ibrahim an-nakhai da yace sun kasance suna kyaman layu ila akhirih har zuwa karshen abin da ya wadi muraduhu bidhalik mun hoshi da wannan ashabu abdullahi bin mas'ud iyanayin abokan abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ka alqama wal aswad wa abi wa'il wal harith bin suwaid wa ubaidat salmani wa masruq wal rabi' wal rabi' bin khuthaym wa suwaid bin ghafala wa ghayruhum kenan wa'annan sune abokan abdullahi dan mas'ud wanda suke tare da shi sabban shi kenan akwai alqama akwai aswad akwai abi wa'il akwai harith dan suwaid akwai ubaidata as-sulami as-salmani akwai masruq akwai rabi bin khuwaisim bin khuthaim akwai suwaid bin ghafala da wani su wanda ba da wani su daban wahum min sadati tabi'i su kuma wannan suna daga manya manyan tabi'ai kenan suna daga cikin al-qurunul mufaddala karnuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wa hadhihi sigha kuma wannan salo na magana yasta'miluha ibrahim fi hikayati aqwalihi iya awaitar da ita ne a lokacin da yake hakaito yake ambato a maganganun wannan mutane kama bayyana zalika al-huffaz kama yanda manyan manyan malamai suka yi bayani كالعراقي وغيره كما إمام العراقي دونش قال المصنف رحمه الله تعالى ما نيتي فيه مسائل القشم wannan babi akwai mas'aloli al'ula tafsirur ruqa wat tama'im akwai tafsirin abin da ya shayi ruqiya ne ruqa da layu thaniya mas'ala ta biyu tafsirut tiwala akwai tafsirin menene ma'anar tiwala thalithatu anna hadhihi thalathata kullaha min shirki min ghairi istithna cewa wannan abubuwa guda uku dukkan su na daga shirka ba tare daga toge ɗaya daga ciki ba mas'ala ta hudu annar ruqyata bil kalam al haqqi min al ayn wal huma laysa min zalik akwai bayanin cewa ruqiyya daga magana wadda ta zamanto ta gaskiya ce alqur'ani ne ko azkari ne da dalilin kambun baka ko kuma masassara batta cikin jerin gwanan wa'annan abubuwa da aka ambata. Masala ta biyar, annan tamimata, idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa faqad ikhtalafa al-ulama cewa laya idan ta zamanto ta al-Qur'ani ne malamai sun samu sabani a ciki hal hiya min zalika amla tana daga cikin jerin gwanan wannan ko bata ciki in babu wannan abubuwa da muka ambata bata ciki amma in akwai su to akwai nau'i na ihana ga Qur'ani mai girma shi kuma dole ne mutum ya mutunta ya girmama magana Allah madaukaki sadisatu anna ta'liq al-awtari ala dawabi an al-ayn min zalik ratayawa dabobi tsirkiya tabaka da wuyan dabobi in ana da nihin wannan to ya shiga cikin wannan bangare saboda kambun baka da karewa to ya shiga daga ciki sabi'atu alwa'idu shadid ala man ta'allaka watara akwai narkon azaba mai tsanani ga wanda ya rataya tsirkiya da waccan ma'ana ta cewa zai kare shi daga bala'i ko kambun baka saminatu mas'ala ta takwas fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan